أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله yau Allah ya kawo alhamis tara ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da 26 ga watan februari shekara 2026 da shekara 2026 shekara ta miladiya to wato an rawaito daga manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa sai a ce al'ummati zama wani zamani zai zuwa kan wannan al'umma ta takfuru fi hirkura wa yakallar suka a wani wadda na ilmar surusha makarantar ƙura'ani za su yi yawa amma suka a masu fahimtar addini za su yi kaɗan sannan za a ɗauke ilimi kuma haraj zai yi yawa ƙalu kuma haraj ya rasu lallami haraj ɗin ya mun Allah قال القتل بينكم kisa tsakaninku wanda ke lura da al'amarin duniyar musulmi gaba ɗaya zai ga cewa ana kashe-kashe tsakanin mutane wanda duba da al'amarin a ƙasar nan ma zai ga haka to Allah ya ce wa ba wa sabakun min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir babu wata musiba da za ta shafe ku sai dai abin da hannayen su suka aikata kuma allah na yafi abubuwa kaɗan saboda haka muna zamani wannan wata mai albarka mai alfarma da ya kamata mu kusanci allah ne ta daura yi mu roƙi allah ya kwaranye mana ya yaye mana wannan bala'i da fitina da ke cikin ƙasar mu da sauran ƙasar musulmi kuma Allah ya kora a kan siratul mustaqim cikin fitinonin nan da manzo Allah ya bara ya faɗa akwai ɗaukewar ilimi na fikihu da rashin fahimtar addini shi yasa muka ce to bari mu fara bayanin ka madarasa babuka masu muhimmanci na fikihu a cikin littafin al-sumawi yanzu za mu fara ba samun miya babin da karkasa ruwa allaci ya juzu min alwudu wanda ke ya halatta a yi wa alwala da su jiya mun faɗa cewa irin ruwan nan iri biyu ne mahaludun da zai mahalud ruwan da yake ya cutanyu da wani abu da wanda kuma bai cutanyu da wani komai ba to a ilan mai wallafi yake cewa wa faƙaƙa Allah Allah ya mai baka dacewa maɗaukaki annan ma'ala ismail ruwa kashe biyu ne makhlukun ghayr makhluk wanda yake ya tsaya da wani abu da wanda kuma bai tsaya ba fa amma ghayr makhluk wanda yake bai tsaya da wani abu ko huwa tahur shine ruwa ya tsarkakakke wa huwa al-ma'ul mutlaq shi ne ruwa sakakke wato ba ce ruwan kaza ba ruwa sakakke ya juzo min ruwa to alwala tana halatta da shi wannan ruwa kuma sawa'un nazala min as-sama'i aw naba'a min al-ard shin ya sauko ne daga sama ko ko ya kokugo ne daga ƙasa shine ruwa sakakke wanda yake ya halatta ya alwala da shi to yau tambayar mu shine ɗaya bangaren mai wallafi ce game da shi wanda yake ya haɗu da wani abu mahalo ya ɗauke ba a jesu ya daga sauti za a ji zama ji ya ɗauke ba a ji wa ammal makhluq إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أها طيب فإن لم يتغير طيب ما شاء الله الله يوقع ويوم يأتي وعمل مخلوق wanda yake ya cutanyu da wani abu sai a duba a gani idan ta zayyar haɗa a safi tala cin wannan ruwa cikin sifofin shi guda uku an samu tafiya an samu canji wayannan sifofin shi ne launuhu launin shi wa ta'amuhu ɗanɗanon shi wa rifahu kuma ƙanshin shi sai a duwa gani in ya zama ya tagayyara da wani abu cikinsu bishayin faru ala ismai in ya tagayyara to sai a ce kuma kashi biyu ne irin wannan ruwa taratu ya tare da na jisir shin zai wannan abin da ya canja shi na jasa ne ko ya tagayyara da ya zama ya canja to falma'u najisun la yasahu min wudu in najasa ta shiga cikin ruwa kuma najasan nan ta canja wa ruwan nan sifofi ɗaya daga cikin sifofi uku ba sai duka uku ba gaba ɗaya ɗaya daga cikin sifofin nan uku najasa ta faɗa ruwa launin shi ko ɗanɗanon shi ko warin shi ko ƙarfin shi to wannan ruwa bai halatta a yi alwala da sauran aikin ibada da shi wa illan ya tabayyar bihi in kuma najasa ta haka cikin ruwan amma bata canja wayannan abubuwa guda uku ba sai kuma a duba gani fa in kana al-ma'u qalilan wan najasa wan najasatu qalilatun kuma in ya kasance ruwan kadan ne kuma ita ma na tasan ita ma kadan kamar bokitin ruwa mutum ya ɗebo bokitin ruwa haka sai ɗigon fitsari ya faɗa ciki kun ga dabi isa ya canza launi da ɗanɗano da abubuwa ko ruwa mai yawa to in ruwan kaɗan ne fa kama wanda ke cikin ƙaramar buta kuma bai canza launin ba sai aka ce kuri hannu duk min wa'anan masho an karhanta yin alwala da shi a kan magana wadda ta fi shahara tsakanin malamai ruwa ne kaɗan kuma yana ta sa kaɗan ta faɗa cikin ruwan to an karhanta bari mu tsaya da sai gobe kwamce wa insha Allah Allah shi ne da mu to wannan sura suratul anbiya tana koyar da cewa annabawa dukkan su addinin su daya aqidar su daya ita ce bautawa Allah shi kadai suna samun bambanci ne a game abu da ya haɗu da shari'a sannan kuma allah zai jarabe su kowane annabi sai da allah ya jarabe shi da wani abu kuma allah da kanshi da ra'ayar shi da kula shi zai zo ya tsirar da su daga cikin irin wannan bala'i da suka shiga ciki to jiya muna magana inda inda wanda yake magana yake cewa afata afata abuduna min dunillahi ma la ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum annabi ibrahim ya gaya musu cikin jawabin da yake nuna musu cewa tun da kun san wayancan ba sa magana to ya za a ku bautawa abin da yake bai amfanar da ku wani abu ko bai cutar da ku saboda haka sai ce uffin bi kasril fa wa quriya bi fathiha bi ma'ana masdar ay natnan wa qabhan wato tir lakum wa ma ta'buduna min dunillah tir da ku da kuma abin da kuke bautawa baicin Allah ai gairu wani Allah afala ta'qilun shin ba ku hankalta أن هذه الأصنام وإن هما لا تستحق العبادة بتشنشنتا موتا مسو وإنما يستحقها إتا موتا وأبن دي تشنشن وإن دي تشنشن تشين الله تعالى على مدوكي وأتونا مسو yana musu yana shirye da su da abubuwa waɗanda yake hissiya ana ganin su ya shirye da su zuwa wani abu wanda kuma ba a ganin shi domin dalalar abin da ake gani da aibin da yake ciki zai lurar da kai abin da ba ka gani kuma ka imani shi imani ya kine kuma wanda kake gani shi ne imani to da ya ce musu wannan uffin lakum wani ma ta abu dole min dole da ya fula ta akilu ƙalu ne suka ba shi jawabi ƙalu to qalu harriquhu ku ku kone shi ai ibrahim ku kone shi ba jawabi an ba wani munakasha ba wani hujja kuma da ta rage sai sai bayan sai fada harriquhu ku kai ku kone shi wansuru alihatakum kuma ku taimakawa allolinku ai bi tahriqihi ku da kone shi in kuntum fa'ilun kasance ma'aikata ka nasrata hannu ku kasance masu taimaka musu فجمعوا له الحطب الكثير سسك التار إتاشي ميوع وأدرموا النار في جميعها سوف كنا كثا مسوطة دكا دكا إتاشي سوف كاموتا وأوثقوا إبراهيم سوف كاما ستأولشي وجعلوا في من جنة سوف ساشي تكين من جنة من جنة وعطوا أبوني كمان دوكو لتعبط مجرجوا wa ramawuhu fi nar suka sashi suka jefa shi cikin wuta wato sai sun sashi cikin yanni domin ba mu iya kusanta wuta don zafinta ba mu iya kusanta ta sai dai suka shi cikin wajen ruwa su jefa shi ko ga irin yadda abin zai kasance da kuma shi yasa in kun ga shi jahili da kafiri sai suka jefa shakar sai Allah ci kan Allah ta kunna daidai wannan lokacin sai Allah ya ce kunna yana Allah ya ma wuta magana ku ne babbar wa salamun ala ibrahim ki zama sanyi da kuma aminci akan ibrahim falam tahtarik min ghayru wataqi saboda kautan nan bata taba shi ba bata ci shi ba sai dai wannan igiyoyin igiyan da suka hakkure shi ta kusa kone wa zahabat hararatuha zafin wutan nan zafin wutan nan ya tafi wa baqiyat ida'atuha amma hasken ta nan ya tantance bal bal bal igiyar ta kone amma ga shi na ibrahim wani kawai salam dama masu faɗa wani ne da hujja ma'anif yana da ina ya fara abu ko dai ya fara zage-zage ko ya fara neman an faɗa haka kafin in ba su da hujja sai kisa yanzu wani abu ne kawai su kashe mana sabbuna duk shi ne kashe mana mutala kowa an zo ba hujja sai kisa to wanda ya tsaya kan Allah kan bauta wa Allah da gaske da ikhlasi to Allah insha Allah wa Allah zai zo tsira da shi kuma yana Allah tsira da Ibrahim ya sa wuta wanda yake an santa da kona abu sai Allah ya tsira da shi daga wannan bala'in da suka yi niyya ya sa kuma su ne suka yi hasara sai Allah ya ce wala da yana tsirar da shi wa lutan da ɗan ɗan ɗan'uwan shi yani ibina aiki haram annabi ibrahim yana da yana da ƙani haram kuma yana da ƙani haram babba da ƙarami na ƙaramin ɗan shi lot wa kana na kuma akun salih kuma suna da wani ɗan uwa na uku ismuhu na kowa min al-iraq mutanen iraq min balad kufa ومعه لوط كما هنا تعالى تعالى شيء لوط وصار بنت عم إبراهيم إتكما ير عم إبراهيم الذي هو حاران الأكبر شين حاران وعندك مكي جرما وكانت آمنت بإبراهيم يا كسن شتاء إيمان إبراهيم تقتنا بوتا ولا شيء to Allah ce wani jaina wa rudan ilal abin da ti barakna fi halil alamin sai muka tsirar da su zuwa ga wannan ƙasa al'ar allati barakna fiha wadda yake mu mun sa abin da ke cikinta wato mun albarkaci abin da ke cikinta lil alamin da domin ta kai gaba da kasaratu alfa domin tana da ƙoramai da yawa wa shiga da bitace nazala ibrahim bi falastin sai ibrahim ya rifito daga ƙasar iraq ya shigo ƙasar falastin wa lot bil mu'tafika shi kuma lot daga baya je kasan mu'tafika wa bainahu ma yau tsakanin nisan inda ibrahim ya sauka da yalu ya sauka akwai nisan tafiya na yi ne wannan wanda ya karanta tarihi ko a cikin bible a genesis sha biyu aya ta farko the Lord had said to Abraham and Abraham, Go from your country, your people, your father's household to the land I will show I will show you. A Bible, akwai kisa na Ibrahim, Genesis, cewa a ciki Ubangiji na ce mace, go from your country, ka bar garinka, shi ne da ka bar mutanenka mutanensu masu bauta gumaka ka bar gidan yan uwanku na gidanku ka bar su zuwa ƙasar da zan nuna maka a cikin wannan bible genesis 12:7 and the lord appeared unto abraham and said sai kuma allah ya bayyana da ibrahim and said unto thy seed will i give this land ya nuna mishi ƙasa ya ce to da kai da zuriya ka zan baku wannan kasa there build he an altar unto Lord who appeared unto you anan ne ya gina wurin bautar Allah a wannan kasa wannan kasa ita ce Palestine na cikin Bible Genesis 13:17 and there was a strife between Hat Hatman of uh, Abraham and uh, Abraham's cattle and the Hatman of Lut's cattle and the Canaanites and the uh, Canaanites and Perizzites dwell then in the land. Annabi Ibrahim ya zo Falastin akwai mutane kan'aniye, akwai mutane a Falastin. Akwai mutane a Falastin. In hujjar Yahudawa cewa Falastin kasarsu ce domin asalinsu annabi ibrahim ne kuma ƙasar gadonsu ce in hujjarsu na cewa su ne suka fara zuwa wurin akan wanda suke gani musulmi da larabawa in ita ce hujjar to ba su da hujjar domin su ma sun je sun samu yansu mutane ne a wani cikin bible yana nan rubuce amma in hujjarsu cewa Allah ne ya ba su wannan ƙasa in hujjarsu cewa Allah ne ya ba su wannan ƙasa domin suna cewa promise land Allah ne ya muna alkawari wanda yana cikin injila yana cikin yana cikin taura yana injila kuma yana cikin alkur'ani in Allah ne ya ba su ƙasa to wanda yana cikin wayannan biyu amma in suna cewa hujja ce don laraba sun zo sun same su daga baya to wannan ba hujja ba ne saboda ka wannan ya kai mu da Allah ya ce wanajjena wanajjena wa lutan lil ardi lati barakna fiha lil alamin Falastin Allah ya kai ta lil alamin da dukkan talibai Falastin ƙasa ce mai albarka wadda Allah sun fiɗa ta lil alamin wanda ya riƙe Allah ya bauta wa Allah to Allah zai ba shi ƙarfi ya ƙwace falastin lokacin da yahudawa suka karkace Allah ya kawo mutane suka azabta su aka bautar da su aka mai da su ira ainihin ƙasarsu bukta nasar romawa ma sannan kuma wani cyrus ya zo dawo da su sannan roma kuma suka zo da suka sake fasadi suka zo suka rusa haikal na suleiman wani ibada sannan musulunci ya zo ya kwaci kasan falastin da musulunci ya zo ba yaki haka aka miƙa wa tsawar bin abubuwa makulli baitul maqdis ba yaki don addini don bauta wa Allah shi Allah bauta mishi ke so a yi da kuma musulmai suka lalace kakaf har alif ɗari tara da ashirin da hudu halifa na ƙarshe abdulhamid a ƙasan turkiyya kamar atakok ya ce mun soke filafa ta musulunci yanzu ba wani kalifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sa duniya ba masu addini kowane balarabe shi ma ya ce ya kama yankinsu kowane laraba suka kama yankinsu musulmi suka mance da Allah da bauta musu kowa ya koma kabilanci garinmu ba mai cewa shi khalifan Allah ne a ƙasa sai dai a ƙabilar shi da yaran shi da yankin shi haka muka koma gaba ɗaya duka ƙasar musulmi tun daga turkiya duka ƙasar musulmi ana cikin haka yahuda wannan da romawa suka kora suka watsa a duniya suna can suna haɗa kansu suna mitin ya za mu koma ardul mi'ad ya za mu koma ƙasar da Allah ya mana alkawari suka ce bari su haɗu da turawa suka shige cikin turawa suka iya canja ra'ayin turawa suka kawo su alif 948 ƙasan falasini me hujjarsu sun ce mun dawo ƙasar da Allah ya ba mu ƙasar da Allah ya muna alkawari saboda haka mun dawo ƙasar kuma kamar yadda Allah ya ce duribat alaihim dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min nas lokacin da duniya united nation gaba daya da musulmin da kafuran da kowa ya mance da allah rabbul alamin kowa ya mance da ita har ana jin kunyan a ce ga wata doka ta allah sai secularism ana jin kunyan dokar allah ana jin kunyan abinci allah sai ga yahudawa su zo sun ce a'a akwai Allah Allah nan kuma shi ya ba mu ƙasa suka shiga ƙasan nan suka yi yaƙi suka kwace ta daga hannun mutane mutanen nan sun zama musulmi amma su ma waɗaniya ta ta rufe da su ƙasanmu ce ƙasanmu ce shi kuma Allah ya ce baraknaha lil alamin da mai karfi ne falasin ta mai karfi ce ne kuma tauhidi so laraba su suka fara yaƙi da isra'ila akwai wani babban soja mai tariki bayan da aka yaƙi tsakanin hamas da isra'il kwanan da shekara biyu da suka wuce ya ce ba abin da ya ba shi haushi kamar yadda cikin kwana shida aka yi yaƙi tsakanin isra'il da misira da siriya da jordan da iraq duka ƙasashen larabawa suka haɗu suna yakin isra'il cikin kwana shida isra'il tambawane su kwana shida amma ce ga waɗannan hamas yau shekara biyu da rabi har yau ana faɗa da su to kafin hamas ba su suka fara fara isra'il ba alfata ya su arafat ya yi fada da su a lebanon suka mai da shi tunis ya yi ta fada da shi kasashen nasara to bisa hamas suka iya yin shekara biyu da rabi suna yakin wannan domin sun ɗaukar kalmar allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sannan kuma ƙasar sun haɗa yasa su kasa galaba su domin in musulmi ya tsayar da tauhidi to tauhidin yahudu da na nasara ba zai kai nashi ba domin tauhidin musulunci tsintsan tauhidi ne bai da wani abu da ya garwaya shi yau da kasan larabawa gaba ɗaya za su yi yunkuri da sunan allah ba da sunan tsaro ba wai ƙabilanci ba da sunan watsaniya ba gari da sunan allah nan tafi za ka ga Allah ya ba da nasara wani bai yahudi aka ce an samu hadisin mazan Allah alaihi salatu wasalam yana ta musulmi za su yaki yahudu su kashe yahudu su kwace kasar sai ya ce eh wannan gaskiya ne amma ba kuwa yana gaya wa laraba laraban ba kuwa ba kuwa sai dai masu zuwa daga baya ba kuwa ba kowa ya kasan larabawa kasan addini ta fifi ta ɗan ƙwallo da malami ina ruhi mawaƙiya akan baiwa Allah a shigo da waƙe-waƙe a shigo da fasikanci a shigo da biya a shigo da duk abubuwa a lokacin da su isra'il suna cewa Allah ya ba su kukuna tsoron ku ce gwamnan doka Allah ce saboda ka duk lokacin da kuke kunyar a ce muku a haɗa ku da Allah sai Allah ya bakku da dabarar ku ya wahalar da ku ku ci wahala kakka nisantar bala'in da yake samun ma a sannan cikin sababin shi mu nan ne muka ce lalle shari'a musulunci muke so kuma aka yi doka kowace ƙasa ta musulmi shari'a musulunci ne amma shi mun rike shari'a musulunci nan da gaske to dole Allah ya jarabe ni dole Allah ya jarabe ni domin reni ma yanzu daga can ƙetaren kogi ne wai za a ce mana to wannan amerika ta yi dokan da za ta soke ma shari'a a fitar da ita daga constitution kuma wallahi ba kun tsaye ba da malamai suka tsaye kuna ganin ku ɗan siyasan nan namu za a zo da dukkan kuma su sume su sa hannu hannu suna ne makarkata to mun kama zama kamar su kuma mu musu fatan Allah shirar da su domin Allah na kawo jaddidai duk yadda aka ɓace kakka yanka kawana ƙasar iran kafin ayatollah ya zo ba ƙasar cikin musulmi ƙasar musulmi da mutanen suka yi kama da turawa na fasikanci tsiranci kamar ƙasa turawa suka saka sarki ya danne kasar suna kwashe arzikin kasar allah ya fitar da malami daya ya ce ya bayyana haka aka kore shi ya koma iraq domin iraq ba ta shirya da iraq daga iraq kuma tura suka matsa ya koma faransa amma shahi da ya nuna musu cewa wannan amerika tana cutakku kuma ita ce shekan al'akbar mafi girman shekan duk tsoron malaman nan gaba ɗayansu sai suka yi dinga raddada magana shi suka haɗa kan al'umma gaba ɗaya suka yi juyin juya halin da ya kawo su malaman ne su ne a sama malaman ne su ne a sama ba wanda ya taɓa tunaninsu domin addininsu shi kusan ya halatta musu komai ba shi yankin ba ne bashanci ma ne ya gyara asabiya domin mutanen furs sun sha faɗa da romawa ba sa yadda da waiwa ture ba shi sa suka haɗa baki to amma ne allah na iya maka wa'azi da hankaka kai yau aka samu wani malami ahalin sunna matsalar a jaka saudi arabia ko a egypt ko a wani abu ya tashi ya kira jama'an musulmi ku zo ala kitabin lahi wa sunnatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu haɗa kanmu akwai wani abu da zai buwaye mu to shi ne ba su ba su Allah shi da saboda haka muna ganin wannan abin da amerika ke so ta yi da iran iran babban garkuwa ce da musulunci yanzu muna so ko ba masu ta zama garkuwa musulmi kuma me yasa take da wannan karfin domin ta yi juz'in abin da allah ya ce a yi ko musulmi ku bar bacci wa abdullahun mastata'atun min kowa ku yi musu tattali abin da za ku iya na ƙarfi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan karfin nafa shine ar-ramyu ar-ramyu ar-ramyu abun jifa abun jifa koyi mizais duk sauran can suna can shinkafa kaza suna ce ta tawon nuna fil dunya waye gidan shi ya bi tsawo burj khalifa burj jidda menene Epstein Epstein ne kuke kiran shi ne duk suna nan ciki suna ciki su kuma iran tun da suka yi revolution suna da revolutionary gas kuskuren da su mursi suka yi kenan ku yi hankuri ba mu fita daga tafsiri ba ba mu fita daga tafsiri ba domin ba ku sa wanda zai zo dawa mursi an zaɓe shi president na egypt ko ku su iran da suka yi revolutionary guard iran na da soja da komai amma su waɗanda suka yi revolution ne suka ce dole mu yi namu yan agajin ba na sojan gwamnati ba domin tsaye sojan gwamnati za a ce wannan jekos america wannan jekos faransa wannan jekos kaza je kwas wurin zuwa kwas ɗin nan sojojin nan na wurin zuwa kwas ɗin nan kana ji waɗannan mutanen za su kyale su haka ba za su wanke kwakwalwarsu ba saboda ka za su iya jiya maka mulki sai suka yi nasu revolutionary guard kafin su hitler da ya samu cansala shi ma sai da ya nashi ss bai yadda da na gwamnati ba sai da ya nashi ss ayatollah suka yi nasu revolutionary guard to da mursi ikhwan muslim lokacin da suka samu mulkin misra da nan take su haɗa ikhwan su yi ƙarfi su yi nasu sojan da zai kare revolution ɗinsu da sun yi irin haka da suna karanta tarihi da al'amarin da zama haka ba amma abin da ake so da nika kusa tun buke shi tun buke shi so kashe shi to yanzu ta amerika abin da take so daga cikin gida su yi bore su tura masu musulunci amma mafi yawan mutanen iran mafi yawan su kama a ci 80 cikin 100 duk suna tare da gwamnati masu addini amma akwai shafiyar wanda suke tare da sarkin da aka kora abu da amerika ke so yanzu za ta zo da yaƙi duk inda wurin hukuma yake na ɗaya dai suke decapitation yanke kan maciji suke kira su fadar inda mulki yake za a yi raga-raga da ita akwai bomb inda an jefa shi mutum ma da ke wurin zai narke ba za a ga ko kashin shi ba ko kashin shi ba za a gani ba irin wayannan bababaman ne suke so su jefa a wuraren sojoji da gidan mulki da komai sai suke ganin cewa in sun yi haka a wuraren da sai zama babu hukuma in babu hukuma ce kenan daular musulunci ta faɗi sai su taimaka wa wancan ɗan sarkin da aka abin nan ya kafa wata mulki wato musulunci kare to amma abinda suke tsoro zai faru irin na saddam da suka kashe shi suka rusa daula sojojin saddam ɗin sai suka ɓace kowa ya gudu da makamin shi american daɗin zaman da bata ji ba kenan sai ya zama yanzu ana yakin su ba tare da kan maciji ba abun ya ishe su suka tattara da suka tafi sannan kuma wannan bama-baman da za su jefa guba ce radioactive ba nan zai tsaya ba sai ya tsallako ya shigo kasashen larabawa yau inda larabawa na da hankali koko suna da malamin da zai gaya musu gaskiya kada su yadda a yi wannan yaƙi shi ne maslaharsu domin ba za su tsira ba na ɗaya kenan na biyu in iran ta wargaje to ba wanda zai tsira domin ko durin mannan nasu da jiragen nan da suke wucewa ba wani abu wanda zai tafi lafiya nan isra'il ɗin kanta ma ba za ta tsira ba to abinda muke fuskanta kenan cikin 'yan kwanaki in allah bai kau da wannan musiba ba so kun roƙon allah allah shi ya san gaibu ya kare musulmi gaba ɗaya da ita kuma ƙasar iran kuma allah ya taimake ta na farko dai ta ƙara imani ta inganta imaninta sannan kuma ta yi tawakkali akan allah sannan duk abin da za su jefa kamar yadda Allah ya ce wa annabi ya gaya ma wutar annabi Ibrahim ko ni bardan wa salaman li Ibrahim to Allah ya sa duk wani bom da America za ta jefa a Iran ya zama kunu bardan wa salaman ala Iran Allah shirya da mu wa hamna lahu isa to kafin ma mu je wato sun sha'adin larabawa sai da kuma su addu'a su ma Allah ya dawo da su kan hanya ta wato a nan da muka ga abin da ake a falastin ya yi yawa bayan Allah kuka tara kudinku halalinku guminku ga mai naira mai ɗari biyar mai kaza aka tara muka tara wajen miliyan hamsin da wani abu muka ba ɗanbasi na na palestine shi ambasadar shi da kanshi yake gaya mu tun da muke tara kudin nan ya ce to hankalin amerika da cia yana kanmu domin ba kowa ne zai iya tara kudi ya taimaka musu a lokacin da har sandwich sandwich ina ba ake aiko wa sojojin isra'il daga turai sandwich ba wai ma ba ma ba man ba amma mu ‘yan uwanmu ana kashe su ba mu iya taimaka musu sun kulle to su bom ake jefa musu amma kai wai don a amerika ta ƙiƙa ta ƙiƙa mana ne kana so mata suka son amerika gare ka mai yusuf mini minar ju? to taimaka wannan isra'il da falasin da muka yi sai mutanen iran su ma suna kallo wake taimaka wa falastin shi da suka ce bari su yi conference na malaman duniya ba maganin shi a aka je ba maganin malaman duniya musulmi ku zo mu haɗa kanmu mu taimaka a ceci nan mutanen iran ta yi wannan conference din ba saudi arabia ba ba egypt ba ba magrib ba ba iran sai suka bi embassy su suka bugo mu waya cewa za a yi conference na malamai ina so in je to ba zan iya ce musu ma ba zan je ba don kuma ina so in jan amma abinda na yi tura ne su faha da wawayen da ke cikin ƙasar nan na yi shawara dai haka na ɗan shawara sannan na yanke ƙudiri zan tafi muka ji aka yi conference shugaban ƙasansu wanda ya faɗo a cikin jirgin sama ana tsammani ma isra'ila suka samu ban ya faɗo ya zo da kanshi taron wannan maluma wanda in malamai na mitin ko da rabitat al'alam islami na sha zuwa da malam babu wani shugaba da ke zuwa taron malamai wani ma ya girmama malamai ya ce kun zo a zuwa ganku babu shi kuma ya zo ya ce duk masu yakin tra'il su a tsoro ba suna taimaka musu duk masu yakin tra'il suna taimaka musu a lokacin da sauran ƙasashen larabawa ba su taimaka wa mutanen falastin suna kiransu 'yan ta'adda sannan kuma a koyi daga baya yanzu an gane akwai wa'yansu cikin ƙasashen golf ɗin nan da suke taimaka wa isra'il abin ya bayyana to wannan abubuwan nan guda biyu tara ma falastinawa kudi da kuma tashi in je in shiga iran wanda da na dawo har 'yan ahalus sunna 'yan uwana hankalinsu sai da ya tashi iyakan tashi suka zo suka same ni na ce masu ko ni ba maganar shi'a ba ne maganar ana kashe wani musulmi filistin da sauransu da ya suka gane abin da ba maganar shi'a ba ne maganar abu duniya ne to in har ɗan uwanka ahli sunna hankalinsu ya tashi a nan to yaya uwa uba ƙasar saudi arabia za ta so haka so dai yanzu an ce na je haji sun mai da ni abu mamaki ne kun fahimta shi ne dalilin amma ba komai zai zama haka ba muna fata insha Allah Allah zai kawo masu da arabi muna roƙon mata Allah Allah ya fitar musu a cikinsu mujaddidi wanda zai jaddada musu addini kuma ya buɗe ƙofa ga mummune su dinga zuwa suna aikin haji to wa habna lahu isa wa yaqub wato wa habna lahu ai ibrahim sai muka ba ibrahim wa kana sa'ala waladan ya kasance ya tambayi Allah ya bashi da كما ذكر كما ذكر في الصافات الصافات الله يجوب بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين الصافات بشارة من الله يا باشا تو كافين هكا يعني سي الله من بشارة هو وهبنا له إسحاق ويعقوب نافله ko muka ba shi yaqub nafilatan ay ziyadatan ala al-masul kari aka abin da tambaya au waladul walad dan da wa kullan ay wa huwa huwa wa waladu to dukkan su biyan kullan ja'alna ja'alna salihin anbiya dukkan su mai da su salihai annabawa wato abun nan da annabi ibrahim ya tsaya kan tauhidi kan tauhidi ya tsaya aka nemi halaka shi ya yi haƙuri aka ɗaure shi lokacin da suke ɗaure shi nan da ya ce ɗaya allolinku gaskiya ne da za su kwance shi ba da aka jefa shi wuta ma mala'ika jibril ya zo yana neman ya taimake shi ya ce in kai ne ba na buƙatar taimakonka to sai allah ce wa hamna da sai muka ba shi sa kwaya kuma suka ba shi isaac da yakub na filata wato jika saboda haka allah ba ka kada kuma jika salihi yana da cikin wahab wato kyautar allah kyautar allah wa kullum kuma dukkan sun mai da su salihai shi yasa abun mamaki ne wani zai zai ce matar shi ta yi ciki wai su zubar me yasa wallahi 'ya'yan namu sun yawa ka san gaibu ne zai wannan ɗan da kake so ka zubar shi ne salihi wanda ba kai kaɗai zai taimaka ba ma zai taimaki al'umma gaba ɗaya saboda haka akul wani ya ce zai zubar da ciki ko ya yake bai san inda Allah ke sa albarka ba domin Allah ne ke sakawa Allah shirya da mu amin amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين يا إخوتي في الله يا بندرا بأمد الدين أن نسيها من أمتها دوهوني ديرك يا كل جول وجول آذر من من اقتتال بين المسلمين كلي ورور تكي هكذا جلد جلد او هشي كافي مود او هشي كافي مود كو او هشي ثور مود او هشي ثور مود وكتر زمي كلي ورك كفر ميوادي القوى الجند جميع مقر لما في ذلك من الوعيد الشديد كي كوني درمجون iwodi yangitinki kalluki anin ahanaf bin kaisin kala abubakarata bini inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wi minani lila do shini do biya izal takal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finna to jolbe kawre ko moyi ka fahimoɗu o iyara fiɓɓuki o iyara fiɓɓuki ko ko moyi isawru muɗum o iyara feki o iyara feki to mo in wari i barɗuɓe fo ɓe nder nde wiide ɓe fo ɓe natte wiide qultu sai mbimi ya rasulallah ya allilaɗo hatha l katilu o kanko wari wa ma balal mukatul to kanko moye wari ko heɓimo o ko watta o natta hiite kala saylilaaɗo wi innahu kana harisan ala qatali sahibihi kanko ma mo ɗon moyi warki higo makko sey higo makko artirimo warimo muttawakun alayhi fala yajuzu iqtital bayna almuslimina bi ayi dalilin kana warwartikki hakkunde julɓe ɗum hana ko nder mi haali ɗum ɗum laati فعن فعن عبد الله بن أما أمر قال ما علمت أن رسول الله صلى الله ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند ذيب سني دوي فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا مؤاهدا ko mai wari yanki kefir mai wari alkawal imako lam yarah ra'iyatul janna وسواتا الجنة يندي جانغو وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما إن سوادهم حق دماء أيماجم ياد جو بشفان إناي تتندو نانتا سواتا الجنة فان عبد الله بن عمرو قال أما علمت سن أنا أندى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للا دبي من قتل دون ماله فهو شهيد ko moye in wari un kimmarɗi muɗum to waɗi shahada o natta aljanna ñande jango in warmaki na'i maɗa ko in warmaki baali maɗa ko goɗɗo wari wi seede maɗa giɗɗa ko yonki maɗa sai mbiɗa yonki seede maɗa sai o warma to a a siwtaki a natti aljanna ñande jango muttawakun alayhi hafadana allahu seniɗo rena en wa iyakum e onon min kulli makaruhin dow ko ɗume ɗe yiɗa ko dina yiɗawal fitinate fitinataji bangaɗi joni allah laamiɗo rena e rena modi ko meɗe rena leydi meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجيبه
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله kafin mai addu'a akwai abubuwa guda uku ko hudu wanda suka faru na farko akwai bawan Allah da malam ya je mishi sallah da zu ana anguwan anguwan shanu ya rasu Allah ya gafarta masa Amin.
Allah ya ji kanshi آمين mu kuma nan a cikin gidan abba tiritiri akwai hajiya amina ma'azu isa funtuwa wanda ɗazu da azahar makai mata sallah ita ma allah ya karbi rayuwarta آمين akwai gobara kuma da ya shafi gidan nan shek sunusi gumbi amma allah ya taimaka a- an kashe an shawo kan abin amma dai muna fata allah ya kare su allah kuma ya kare mu gaba daya wani bawan Allah ya ce a yi ƙoƙari wani bawan Allah ya ce don Allah ta yashi da addu'a a saboda kasancewar yana fama da haƙƙin mutane da yawa a kan shi yana fata Allah ya taimaka mishi ya samu ya biya akwai alhaji tijjani mai taki wanda muna tare da shi a nan shi ma an ce babansa ya rasu Allah gafarta masa wata baiwar Allah ko wani bawan Allah ya kawo dubu biyu wa marayu Allah ya saka alkhairi آمين sallu ala nabi alkarim اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب آمين.
Allah muna roƙonka waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Amin.
akwai iyali eh, Dr. Tahir wanda ke Jan Polytechnic ita ma an mata aiki muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba ta lafiya akwai mutane da yawa wanda aka musu aiki Allah madaukin sarki ya ba su lafiya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith sasli lana shunana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رب العالمين